هاجرت معاوية بن أبي سفيان سفيان الرفاع قال أقعدوني
فأقعد
إلى فجعل يستغفر الله تعالى ويذكره ثم بكى وقال
تذكر ربك يا معاوية بعد الحرم والانهداد ألا كان هذا وغسل الشباب ندر الريان وبكى حتى على بكاؤه وقال يا رب ارحم الشيخ العاسي ذا القلب القاسي اللهم أقل العثرة وغفر الذلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولم يسقوا بأحد سواك وروي عن شيخ من قريش أنه دخل مع جماعة عليه في مرضه فرأوا في جلده غدونا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل الدنيا أجمع إلا ما جربنا ورأينا أما والله لقد استقبلنا زهرتها بهدتنا وباستلزازنا بعيشها فما لبست الدنيا أن نقدر ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنيا وقد دمرتنا وأخلفتنا وسأملت إلي وسأملت وسملأت وستأمت me aka rubuta ne na wasa'a lamun ne ko alif ya wasalma atgo na ilaina sai ce ufil duniya min dari summa ufil laha min dar mala yace cikawan sayyidina muawiya dan abi sufyan yace lokacin da mutuwa ta zuwa abu sufyan yana kwance bai da lafiya sai ya ce wa waɗanda suke kusa da shi ya ce ku zaunar da ni ku zaunar da ni shi ne sai aka tayar da shi aka zaunar da shi sai ya kama subhanallah yana ta ambaton Allah shi da kanshi yake wa kanshi magana yake cewa a mu'awiyar sai za ka tuna Allah shi da kanshi yake gaya haka zaka sai zaka tuna Allah bayan ka tsufa bayan ka tsufa kai ta gogulmaya yace ina ma wannan tuna Allah naka ya kasance lokacin kana da zafin samartakanka kana cikin samartakanka kawai sai fashe da kuka sai kama addu'a yana ya ubangiji ka ji kan tsoho mai sabo yana nufin shi ka ji kan tsoho mai tsafo wanda yake da zuciya ke kashashiya ya ce ya ubangiji ka yafe laifuffuka to abubuwan da aka yi ba daidai ba kurakurai duka Allah ka yafe su Allah ka yi kyauta da haƙurinka ka yi min kyauta da haƙurinka ka yi wa wanda ba wanda zai iya taimakon shi sai ka yi haƙuri yana nufin shi karan kan shi sa'annan ba wanda ya dogara da shi sai kai to kaga mutum zai mutu ma Allah ya bashi damun waɗannan magana ya kasa yana cikin hankali na kasan cewa ma lafiya irin hali ne na sahabbai kuma haka ake son musulmi duk kirkinsa kai ya ɗauka shi mutumin kirki duk kasance shi ya ɗauka shi ba mai laifi ba ne haka nan wannan ɗabi'a ce aka ake son musulmi ya ji cewa shi mai laifi ne dama mu masu laifi ne amma kar mutum ya ɗauka cewa fa shi ɗin nan ba dama ne wani abin da shi ɗin yake zuwa ya yaudare mu kenan sai nuna ma kamar kai kafin mutane gaba ɗaya ko don ya Allah ya baka ilimi ko don Allah ya baka kuɗi ko don Allah ya baka mukami ko don wani abu sai shi ɗin ya zo ya tunguza ka ya nuna ma kai ɗin nan fa daban kake wannan kuskure ne kaga mutum ya zargi kanshi yadda sayyidina muawiya yayi wani abu ne wanda yake na yabawa nuna cewa shi mai sabo ne kuma haka ake son Allah yana son haka sai kaga Allah ya ma gafara daman shi abinda Allah baya so tsaurin ido ai an san tsaurin ido da Hausa ko yau Allah baya san tsaurin ido Allah yana son mutum ya nuna bi isa ba kuma daman baka isa ba Allah yana son mutum ya nuna cewa ba abin da ba wanda zai taimake shi sai Allah sai Allah ya taimake ka Allah sa Allah yana son ka nuna ba mai gafarar zunubi sai shi kuma ba mai yi sai shi din amma ka nuna shi yasa maluma suka ce hatta marar cewa na gangan Allah yana so a yi ta san dai Allah ya san ko da gaske mutum yake ko da gada to amma Allah ko marar cewa kai na ƙarya sai Allah ya biya ma bukata an ce a yi kuka ai ana son kuka ya fito daga zuciya kafin ya zo ido amma in Allah ne sai ka je in dai ba wuta ne kake wa ba ka je zuciyarka na nan ana ne na a ƙeƙashe ka gani ka yi ta kuka sai Allah ya biya ma bukata eh shi Allah sai ya biya ma da saboda da shi kai ko ya sani ba shi yasa a sallar roƙon ruwa aka ce ba ringa mutum ya fito da ya gaggiyar riga ba mutum ya nemi rigarsa mara kyau ya jiya ta baya ya fito da mara kyau shi ba Allah ya san guda nawa ka tara akwatuna ba na da shaddudunka ba Allah ya san kana da riguna ba misali amma wannan abin kuma sai Allah ya amsa addu'a saboda abin da aka yi an ruwaito daga wani dattijo daga cikin shawa yake cewa yana cikin wanda suka shiga wajen sayidina mu'awiya lokacin da bai da lafiya sai suka ga ta fatocin jikin shi duk sun tattare shine sai yake cewa sai ya gode wa Allah ya yabi Allah yake cewa shi sayidina mu'awiya yake ce musu wato duniya da kuka ganta kenan iyakarta kenan wato kaga yana ga zai bar duniya yace wannan abin da aka yi duka duniya kenan ta iyakarta kenan ta kare mun gwada ta mun yi abin da muka yi mun ga yadda take yace na rantse muku da Allah mun fuskanci duniya da adon duniya abubuwan duniya na ado mun samu mun ji daɗi rayuwar duniya ya ce amma duniya ba ta gushe ba ɗan lokaci kaɗan sai ta juya mana baya ta juya mana baya ta canza mana ta warware duk abin da muka ɗauke ta ta kai ashe ba ta kai ba mun ɗauka wata aba ce ashe ba wata aba ba ce mun ɗauka wani abu ne ashe ba wani abu ba ne ya ce duk ta warware sai ta zama ta yi fata-fata da mu dama haka halinta take ta ta juya mana baya ta canza wasu da mu ko haka duniya take ana yayin ku na sai kawai ta ture ku gefe sai ta kawo su na ba ga samari ba duk wanda yake dan shekara ashirin kaga yadda kai yake darawa ana nan sai a tura shi ya zama cikin shekara talatin na ana nan sai ta dan dunguza shi ya zama cikin yan shekara arba'in ana nan ta dan tura shi ya zama cikin yan shekara hamsin ana nan ta dan tura shi ya zama cikin yan shekara sittin ana nan sai ta dan angiza shi ya zama cikin yan shekara saba'in da da dan tunkuɗa shi ya shiga cikin yan tamanin na bari ta da za ku dan da shi ta kai cikin yan tasa'in bari a sai ta dan tura mutum cikin yan ɗari kaga ta gama da shi na dai wata harka da ake yi kuma ba shi a ciki da haka haka take yi ya ce halinta ne ita duniya ya ce kai tar da duniya mutum ya ɗauke ta gida gidan zama wanda duk ya ɗauki duniya gidan zama ya ce tar da wannan abin da ya yi tar mutum ya ɗauki duniya wajen zama wannan wa'azi ne mai girma wallahi kawai ana neman duniya ne don a samu lahira Allah madaukakin sarki da ya samu nemi duniya so yake mu samu lahira ana neman duniya don a ci abinci ana neman duniya a sa sutura ana neman duniya a gida a sai mota duk cikin kayan neman duniya ne akwai abubuwa guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace suna cikin sa'a duniya fiye sa'a cikin rayuwar duniya yace Allah madaukakin sarki ya bashi gida mai yalwa Allah ya bashi mata ta gari na Allah ya bashi makoci na gari Allah ya bashi abin hawa mai kyau shi na arba'un minas sa'ada waɗannan guda hudu in mutum Allah ya bashi su lalle ya bashi kaga ya bashi hanyar neman lahira ya bashi hanyar da zai tsaya ya bi Allah madaukakin sarki to matsalar shi ne mutum ya same su kuma a ce su sun taimaka masa wajen mantawa da Allah Allah kiyaye sai in giza shi ya kawai ya saki layi ka san wani in ya samu kuɗi kawai maganar lahira babu wallahi sai dauka kawai zama za a yi tashar holiya Allah kiyaye amma ka ga mai hankali ya samu kuɗi sai ka ga yana ta aikin da ya san zai ci riba shine aikin Allah a gina masallaci a gina makaranta na taimaki mutane a taimaki marayu a ciyar da miskinai na dama shine amfanin dukiya a taimaki yan uwa a asibiti marasa lafiya ga sanan duka wannan shine morar dukiya kuma kun san a tsarin bature wannan shi shi yana kamar wannan shi da shi bai imani da lahira shi yasa har ya sa wa wasu da yawa daga cikin musulmi suna ga hasara ce su yi taimako kawai ya ce su yi ta tara kuɗinsu tara kuɗi za ta tara alat ana ta jin alat ko ba san nan ne shi nan ne nan ne musu wayo ba wanda bi yake tara kuɗi in dai ɗabi'ar ka tara kuɗi to wallahi ba kai zaka ci ya ka kalli ne na wallahi da gaske ne in kana kashewa ka ka ci ko amma in dai ɗabi'ar ka tara kuɗi to ka tabbatar ka rubuta ka ajiye ba kai zaka kashe su ba saboda ai mai wanda yake da ɗabi'ar tara kuɗi kullum so yake su yawa dan haka karuwa suke yi ba zai kashe ba abin da zai faru shine wata ran za a riga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka mutu shikenan kaga magada su za su hau na? sai fataka gashi na ana ta yi ana yi wallahi sai fataka ta gani mutum ya ya zo ya yi Allah ya sama mutum halar ya tara Allah ya sama ba na wasu ya ringa kukwasa da yaki haram ya ya tara kuma ya tara wasu kuma wasu da su zo su ci halal mahadan shi kuma ya je can haɗu da Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa laka fi malika illa ma akalta a illa ma akalta fa afalaita ne ko aw labista fa ablaita na aw tasaddaqta fa amdaita haka hadisin yake cewa kudinka ba ka da komai a cikin dukiyarka sai dai abin da ka ci ka je ka zubar da shi shine naka ko abinda ka dinka riga tufafi ka tsufar da ita wannan ka more ko abinda kai sadaka ka kai shi lahira shi ma naka ne domin za ka je lahira ka tarar amma sauran duk da ka sani sunansu ba ba naka ba daga amfanin neman kuɗi a wajen musulmi to shine fa aiki eh idan mutum ya gane wannan karatun ba to akwai wahala akwai wahala saboda in dai tara kuɗi mutum yake in ya zo zai mutu sai na dama wallahi da bai tara Allah na dama wata baturiya ma ta taɓa wani littafi banna ko five things to, to, to be regret ne ko regret in mutum zai mutu haka sunan littafi yake baturiya ce wallahi ciki ta kawo kuɗi ta in mutum zai mutu zai yana dama dama bai tara kuɗi ba arniya ma kaga kenan manufar musulunci na a nemi kuɗi shine aiki a ci a sha a yi sutura a taimaka a yi ayyuka sai mutum ya aika su lahira in ya mutu sai ya je ya tarar tunda shi ba zama zai yi ba eh ba zama zai yi ba amma kawai a ce lodi lodi lodi lodi tana tawa mutane mutane da yawa suna tare suna da kuɗi wani abin da zai baka mamaki ma wani sai ku rayu da shi yana da kuɗi ba ku sai yana da kuɗi ba yanzu abin da yake ta bayyana da mutane ke sai mutum ya mutu a yi ta mamaki na? eh a yana ta yana ta faruwa ana ta mamaki ce kai sai ina da wannan kuɗi kuma ya mutu kuɗi masu yawa akwai mutumin da aka ce da safe karyawa sai ya yi roƙo amma ya mutu ya bar wajen biliyan guda an ce in na gan shi zan iya ba shi sadaka na nuhu saboda alamar bai da shi na? zana gara ma mai gadi a na? ka gani wannan ai ba ba rayuwar musulmi ba ne shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna la yuhibbu an yara asara ni'matin an'amaha ala 'abdi in Allah ya ma ni'ima Allah yana son ma ya ga gurbin ni'iman tare da kai to kuskure ne Allah ya ma ni'ima dukkan bubuyi ba wai ba ba tsarin musulunci ba saboda shi Allah da ya ma ya sa ya ma yawa akwai abin da ake dan boyewa saboda hasada da musulunci ga amma ba wai mutum Allah ya ma baiwa kawai ka nuna bai ma ba ai ka wannan baka gode wa Allah wani kuma wai dan saboda kar a roke shi ne irin shi dai bai da shi duk wannan nan ba dabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa kyauta tunda aka yi duniya ba ai mai kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kyauta yana kyauta fiye da yadda iska take yin kyauta kasan iska tana wa kowa kyauta don kowa ita yake sheka ko kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wannan iska haka yake da haka shirin da ake kawo shi ne ana rayuwar duniya ne don a samu lahira Allah ya samu same ta sai khatimatu mu'az radiyallahu anhu kikawa sayyidina mu'az ya da Allah su kara tabbata gare shi lamma hadarat mu'azan radiyallahu anhu alwafatu qala allahumma inni kuntu akhafuka wa ana alyawma arjuka allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya wa dun al-baqa'i fiha li jari al-anhar wa la li garas al-ashjar walakin li zama'i al-hawadir wa mukabarati as-sa'ati wa muzahamati al-ulama bil rakbi 'inda هلك الذكر ولما اشتد به النزع و و ونزع نزعا لم ينزعه أحد أحد كان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال ربي ما أخنق ما أخنقني خنقك فوعزتك إنك تعلم عني أن قلبي يحبك mala ya ce lokacin da mutuwa ta zo wa sayidina mu'az yadda Allah su ƙara tabbata gare shi shi ma addu'a yake yake cewa ya ubangiji ka sani na kasance ina jin tsoronka amma yanzu kuma ina kwaɗayin rahamarka dama haka ake son musulmi idan yana raye ba maganar mutuwa to ya zama bainal khawfi war raja yana jin tsoron azaba Allah kuma yana kwaɗayin rahamar Allah amma idan ya zo zai mutu to kawai shi ke ya bar tsoron azabar Allah ya sa ran da rahamar Allah Allah yana son hadisul qudsi Allah ya ce ana inda zanni abdi bi in zanna khairan fa khairan wa in zanna sharran fa sharran ni ina duk inda bawa na yake zato na yake ɗauke ni inji Allah yayi zaton zan zai samu alheri a waje na zai samu in kuma yayi zaton zai samu kishiyan alheri to kuma zai samu in yayi zaton zai na zuwa mala'iku za su rufe shi da duka za su da kishi don yayi abin duka in yayi ɗauka zan yafe masa sai da yafe masa shi yasa ake son in mutum zai mutu ya rinjayar da bangaren wato sa rai na alheri ga Allah madaukake sarki har ma maluma suke cewa in shaidan ya zo yana cewa kai ka taba kaza fa ka taba kaza fa ka yi kaza fa a lokacin ka ce masa Allah dizi ya fi mu ka gaya wa shaidan haka ka ce masa duk wannan a wajen Allah ba komai bane duk girman zunubi a wajen Allah idan karami na ka ce duk Allah zai ma gafara kuma zai ma da haka rinjayar da kwaɗayin rahamar Allah lokacin mutuwa akan tsoron azabar Allah to shine sai yake cewa ya ubangiji kai Allah ka sani ba ina son zama a duniya bane dan ina son duniya Allah ka sani ba ina son zama a duniya dan ina son da dadi bane a duniya ba ina son zama a duniya bane dan kawai na naga wato hanyoyin ruwa masu gudana me ake kiran da Hausa ruwa da ake sa yana yawo a ƙoramai ba don su nake son zaman duniya ba ka Allah ka sani kuma ba don dan da ringa shuka bishiyu gadin ina zama a cikin gadin ba ne Allah ka sani yake cewa abin da yasa nake son zama a duniya nake ta son fata na dade Allah ka sani saboda inin ga yawan azumi inin ga yawan azumi sa'annan lokacin da nake lokutan da nake da shi da yi ta aikin ibada da ringa zama a wajen malamai shine muzahamatul ulama da ringa zama a wajen malamai wato ina ɗaukar ilimi sa'annan da ringa zuwa wuraren hirƙin zikir wuraren da ake ambaton Allah maɗaukakin sarki wato wannan shi yasa yake son daɗewa a duniya amma yanzu mu in ka tambaye mu na ɗaya bayan ɗaya ka tambayi me yasa kake son daɗewa a duniya kun ji dai nashi na sayidina mu'az abin da yasa yake son daɗewa a duniya ce Allah ya sani abin da yasa waɗannan su ne dalilai na farko dai yana son daɗewa a duniya saboda ya ringa yawan azumi na biyu yana son ya ringa yawan ibada na uku yana son ya ringa zama da malamai na hudu yana son ya ringa zuwa wuraren da ake ambaton Allah halƙoƙi na zikirin Allah maɗaukakin sarki ka ji dalilin zaman shi to kai ma ka faɗi dalilin zaman da kake za ka ke son ka daɗe kai ma haka Allah ya sa amma wani da zai faɗi dalilin shi za ka sha mamaki wani so ke yi kuɗi ya gina gida babba na na yau wani ya zama gwamna ya hutu ai duniya ba a hutu ai kaga kuskuren da muke yi kenan amma ba kowa yake gane wannan karatun ba ita Allah bai yi hutu a duniya ba a hutu a duniya sai dai ana ba wa gaɓoɓin jiki haƙoƙinsu kamar yadda hadisi ya zo cewa kowace bangare na jiki yana da haƙƙi don wannan haƙƙi shi zai baka dama ma ka yi sallah shi zai baka dama ka yi abubuwa na ibada shi kenan amma hutun da ake faɗa ana yi ba a hutu a duniya babu wanda ya taɓa hutawa ba a taɓa yi ba ko ba za a taɓa hutawa ba duk abin da za a kira ma hutu in ka tsaya tsab za ka gan shi wahala ne na ka kira duk abin da ake kira yanzu hutu in mutum ya ce zai ce ma zai je hutu america da za ka bibiyi mai hutun duka wahala ne hawa jirgin ma wahala ne na neman biza wahala ne in ya je can ya sauka ya je hotel ya kwanta ya ringa odon abinci yana ci an jima da yamma ya dan fita ko je bakin ruwa ko je wanka ko je sha iskirin na to me ake ya je ya shafin shi kenan ya dawo ya kara kwanta ya ƙara tashi ya gama ya sake hawo jirgi ya dawo ya dawo a gajiye Tillis wai shi ma ya je hutu. Na? Ina gaya ma, haka zai dawo a gajiye Tillis kuma amma zai ce ma ya dawo daga hutu ne. To haka yake, saboda duniya ba inda ake huta. Wanda yake son hutu kawai ne mai hutun lahira. lahira ne ake hutawa Allah ka samu huta a ciki hutawa na gaskiya shi yasa maluma suke ce ha ta bacci mu rage mu ringa ibada saboda in har bacci kake so akwai lokacin bacci in ka mutu za ka sha bacci a kabari har ka gaji Allah ya sa baccin zami eh dan wani dukan shi ake kaga wanda ake duka ina bacci na wanda yake da matsala ai ba bacci Allah ya kiyaye shi ne ce lokacin da wato wajen zararen wato aka zo zararen shi sayidina a mu'az da in an aka taba shi ya suma in ya dawo ana taba shi sai ya furgice sai ya suma sai kuma ya dawo to in ya farfado sai ya bude idan shi shine sai yana cewa ya ubangiji duk yanda aka taba ni duk yanda aka taba ni wajen cire raina Allah ka san zuciyata tana son ka wato ka gani yana tare da Allah wannan duka in ka duba rahamar Allah ce matsayi ne martaba ce eh dan wani da an zo maganar mutuwa ihu yake yi Allah ya kiyaye wani za ka ga wani abin da wani yake nuna min ba ji daɗi ba cikin 'yan wasan kwaikwayon nan ne wataƙila wasu su so gani wata ya daga cikinsu za ta rasu ba wanda ya gani ni ban san sunanta ba wannan ta tana asibiti a kwance tana ana magagin mutuwa ya ɗauki hoto yana turawa menene ya ce wani irin hauka ne wani tana ihu za ta mutu kuma an ce ta mutu kuma ya ɗauki wannan hoton wani yana wani wani irin rashin hankali kana ganin fuskar rai za a cire mata rai shi yana daukan hoto dan fim kuma ya sa waya da rubuta Allah ya ji kan wance eh haka na gani kaga tsagorar rashin sanin addini shi ne kawai Allah na tuba inda ba la ila illallah kaji tana yi ba ai ba to shi a ce a samu danar su ji daɗi tana kalmar shahada amma mutum na ihu kana ɗaukar hoton shi kana sa Allah sauyi khatimatu salman radiyallahu anhu ولما هدر سلمى سلمان الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال ما أبكي جزعا على الدنيا ولكن أهيد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب فلما مات سلمان نزل في جميع ما ترك فإذا قيمته بدعة عشر درهما inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji kanmu cikawan sayyidina Salman yadda Allah su kara tabbata a gare shi ce lokacin da mutuwa ta zo sayyidina Salman sai aka ga ya fashe da kuka yana kuka sai aka ce me yasa kake kuka yace wallahi ba ina kuka dan ina son zama a duniya bane kuka dan ba wai san zaman duniya ne ya sa ni kuka ba ya ce abin da ya sa nake kuka na tuna alkawarin da annabi sallallahu sallama ya ɗauka mana muka ɗauka masa ya gaya mana cewa mu yi ƙoƙari dan abin da guzurin da zamu kayan da zamu tara namu na duniya kayan duniyarmu wanda zamu tara na mutum da ya kada ya wuce kayan da za a ɗauka ɗorawa raƙumi shi ne zadun rakib mahayi ya tattara kayan shi haukar raƙumi da shi sallama ya ce mana mu yi ƙoƙari duk kayan da za mu samu a duniya kai wuce wannan ya ce shi ne ya sa shi kuka wato kaga yana ga lokaci ya tara kaya ko na ya tara kaya to mana ya ce lokacin da sayidina salman ya rasu da aka je aka duba kayan da ya tara duka sai aka ga kimansa bai wuce a dirhami goma sha bakwai ba ka fassara dirhamin da kowane dirhami da ka sani komai yawansa to yanzu talakanmu talaka a cikinmu in an tada kayan shi in zai tashi na ka gane hausan ai in ya zauna a wata anguwa zai tashi aka kawo mota za ka gane maganar da ake faɗi kaga kayan shi da gado da katifa da na gasu gasu gasu gasu wannan na nufin talaka fituk to bare kuma mai hannu da shuni shi wannan shi yasa sayyidina Salman kuka cewa ya tara abin duniya amma ku ji abin duniya duka bai wuce dirhami goma sha bakwai sha takwas ya yi kuka kowa na tuno kayan da ya tara aika an tara an tara kaya maganin kawai ka yi ta kokari ka yi ta sadaka na ka yi ta sadaka da abubuwan kana aika su lahira na jiya sai ka yi maganin wannan akwai wata damuwa da da yawa in ba Allah ya taimaki mutum ba za ka ga kawai mutum yana da ɗabi'un tara abu amma Allah ya taimaki kana da ɗabi'un kyauta da ɗan sauƙi ai kamar riga ce in ka ɗinka kasa ka ba wani in ka dan sa ka ba wani to ai kaga za ka rage hanya saboda in ka ba wani zai ji daɗi wani in ka ba shi tsohon rigar kama shi ya fi sabon riga a wajen shi misali zai ta sawa to kaga wannan in mutum yana bayarwa lamarin shi da sauki amma mutum ya ta tarawa ta tarawa wasu ma har su mutu ina ga sun wuce ba su wuce ba ba daidai ba ne mutum ya yi domin almubazzaranci abinda ka san ba za ka yi amfani da shi ba ka ba wani kayan miliyan ɗari? yana da aiki eh ba mamaki ai ba wai ina nan bane shi ba amma na ce yana da aiki kayan miliyan ɗari to Allah ta ana sadaka na o miliyan ɗari biyu to ba laifi Allah ya sa ya abin da ya kamata ya yi Allah madaukakin sarki ya ina jin wannan bai ji kisan mai lauje ba ko na? bai ji ba? yau dubai wannan ya san kisan mai lauje akwai wata kisa ne na wani ban Allah da ake cewa malaman da suke wazin filmi a da suna kawo mutane cewa wani attajiri yana da su zinari da su azurfa da zai rasu a ƙauyensu shine ya ce wanda duk ya yadda aka binne shi a cikin kabarinsa ya kwana uku ya fito dukiyarsa gaba daya a bashi wata kisa ta ce a raba biyu ne a bashi rabi to da aka da ya rasu aka rasa wanda zai zai yi sai wani mutum talaka fito shi bai da komai sai lauje yana zuwa ya yanki ciyawa ya suwa bai da gida bai da komai sai ya gaga wani gara basa shine sai ya daure sai aka sashi aka masa wajen zama aka dan bar masa kofa yana shan iska da da kwanakin yayi ko aka bude shine sai ya fito mutanen gari ana ta taya shi murna saboda yanzu shine samun alhaji shine cewa ai ya riga ya ya mallaki dukiya da ya fito kawai sai ya danna a guje a akan ana bin shi ana me ya faru ga abin nan kaza ga ya ce wallahi duk ba na so me ya faru wasu ya ce musu ai tun da ya shiga kwana uku nan ana tambaye shi inda ya samo lauje wai har da suka bude shi nan har da suka bude shi ya fito bai gama amsa yadda ya samo lauje to kaga wanda ya kwana uku bai gama bayanin inda ya samo lauje ba ina za a yi yaje da zinari da azurfa kaga za a daɗe na ya ce shi zan ajiyar shi haka wai kwana uku bai gama bayanin lauje ba har ya fito amma dai kisa ce kawai na masu wa'azin amma kuma haka yake Allah ka ba musa eh sahabbai da suka nemi duniya wallahi sun neme ta ne dazo saboda lahira kuma har yanzu ana da kyau a nemi duniya wanda kuma Allah ya musu basira suna neman duniya amma za ka ga aikin lahira suke to shine ma'anarta ta yi kyau saboda ai mutane za su ci abinci mutane suna bukatan na akwai bukatan makaranta akwai bukatan masa akwai asibiti abubuwa yawa da dukiya ake amma dai kada ya zama kawai manufar kawai shine a tara ta nan a mutu a banta khatimatu bilal radiyallahu anhu ولما هدرت بلال الوفاة قالت امرأته واهذنا فقال يا ودربا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا lokacin da cikawar sayidina bilal radiyallahu anhu lokacin da mutuwa ta zo sayidina bilal matarsa take cewa ka wato ya damuwarsa ta yi tsanani ya shiga cikin damuwa mai yawa take kuka ya ce mata a'a ni daɗi ne na shiga mai yawa izimar sai yake gaya mata ai murna nake me yasa yace ni gobe zan haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai duk zan gansu wanda zai koma wajen yan uwa tunda sun riga shi tafiya eh to wannan shine wato wanda ya kawo a cikin sahabbai sai kuma waɗanda ya kawo a cikin tabi'ai dan ne za mu tashi na tuna alhamdulahi gidan marayu na kabusa Allah ya sa shekaran biya ko shekaran ne ko da ce wancan satin sun samu mota siyana an siye ta miliyan shida da ɗari biyar ni na siya ba ni na siya da kuɗi na ba amma ni na shi na biya kuɗi alhamdulillah wani bawan alatin da azumi ya dinga ba da sadakan kuɗi har suka kai za a iya siyan mota kuma alhamdulillah an siya da manufar motar shine za ta yi aiki mai yawa a rubuta sunan gidan marayun a jiki da adres ɗinsu aƙalla ko ba komai mutane za su san da su da sani da su yana da muhimmanci don wasu don ba su san da su ba ne da sun san da su da sun taimaka musu yara ne marayu sun kai ɗari hudu a nan abuja kai ka san gina wasu sun jajje sun kai ɗari hudu alhamdulahi mun yi auren ina je a sanya don ni na cikin masu ba da yauransu a na san dai yara wanda aka yi aurensu za su kusa goma takwas ne ha? eh yamin je ko wannan bayan azumin nan guda hudu aka yi uku ne eh za san suna da yawa lokaci lokaci alhamdulillah wanda suka gama jami'a ma suna aiki duk an samu a cikin yara eh to duka dai taimako ne na al'umma musulmi Allah madaukacin sarki ya sanya a mizani ya shi ba Allah da ya taimaka har suka sai mota Allah ya saka masa da alheri alhamdulillah
idan ba ya sa kawo to kira shi ne wasu ba ya nan kawo ba ya nan kawo ba ya shi ne mutum ne wajen da suwa za ka ga yana irin magaki yana irin shi ne a kwana ya zara a gida kowane za a zo kuna ma tare da shi da ya an cire da kai da ke kusa da shi sani ba tare da kakan ba na waɗancan an ce kamar ciwon da aka cike masa ne ne wannan kamar akwai falala sai ma da tare da wannan to ne wancan kuma aka ce a da so wancan yana da ke zama da aikata ba ne ba na A'a. tambaya biyu ya yi na farko ya ce ya ji an ce idan mutum yana riga baya sawa rigar suna tsine ma wando fa ba ko riga to ni ban sani ba ni abinda na sani shine ba a son musulmi ya zama almubazzari shi ne ya tara kaya shi ba zai saba kuma bai ba wani ba har su lalace wannan annobar zalunci an gane kuma irin yadda kai kyautar riga irin kyanta irin yadda za a biya ka ran kiyama shi yasa akwai hadisi ma mutum in ya ga wanda ya ba kyauta ran kiyama zai cize ya tsaya ce ina ma sabuwa ya bashi domin ranar da an ba bashi sabuwa shi ma da haka shi ne kawai mutum in ya sa tsohuwar rigar ka sabuwar rigar wani na nuhu da haka mutum ya zama yana bayar da su kyauta ya fi alheri a ce yana ta tarawa har suna mutuwa kullum ne wannan magana sai na tuna wani bawan Allah da ya rasu marigayi na jin imam ya tura mu wajen kayan gadansa wallahi da aka shadda ba a taba sata ba amma an ka ɗauke ta sai ta zagagaye na nuhu an ɗinka ta ba a sa ba tana ledarta amma an ka kama ta yadda ka san auduga da aiki da komai saboda ta daɗe kaga wannan ai bai daidai ba kuskure ne ya ba wayan Allah mana wani bayan wannan saboda wannan rigar da ya sai samu aljanna shi yadda da ka ba rigan ka sani ko Allah ana kuna tsaye a kiyama Allah ya ce masa ya bi mutum uku ko mutum hudu kaga iya ganka tunda ka ba shi riga ce malam zo na shi kenan sai ka wuce an gama da haka ana bai san Allah ya ce wala tubazzir tabzira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فكان الشيطان لربه كفورا kada ka yi almubazzaranci Allah bai san masu almubazzaranci masu almubazzaranci ‘yan uwa ne na shaidan Allah kiyaye na biyu ka ce yawa ya ce gudun zarare wani za ka ga in zai mutu yana kakaki yana abin nan wani kuma ya mutu ma yana kusa da mutane ba a sani ba wai kamar wancan ko an cin ran shi hankali ko kadan shi harkan cire rai ba wanda ya san hakikanin shi sai Allah za mutum zai iya ya sha wuya wajen rasuwa kuma ya zama shine ya humar alheri saboda ana kokari ne a wannan lokaci wannan wahalar da yake sha ana kankare masa zunubai ne ina nuhu zunuban da da an bar shi zai isa lahira da su a wannan lokacin duk sai su kare da haka ba shi ne dalili ba babba dai shi ne mutum ya cika da imani wasu za su sha wahala ai mutuwa tana da wahala shi haka Allah ya yi tsarin duniya a zo cikin wahala lahira ma a tafi da cikin wahala daɗi sai an je aljanna Allah ya samu shiga da ya gumu sala amin
wanda ya ma'auya da ake magana da shi ya ake magana da shi ne mahaifin yanzu na'am kuma shi ne wuraren da aka yi da a sallar ya addu a sabon ana tashi da karshe zai iya yi a sujjara ba sai da karshe ba ko karshe ba zai yi na'am muawiya shine mahaifin yazid a wuraren da kuma aka yadda ya addu'a sallah shin sai a sujada ta karshe a kowace sujada za ka iya addu'a raka'ar farko sujada farko sujada ta biyu raka'a ta biyu sujada farko sujada ta biyu raka'a ta uku duka yi ta addu'a amma dai ya zama ba kai ne liman ba na in kai ne liman karka idan karka ja mutane ka yi gwargwado tasbihin da aka ce a yi amma in za ka yi sallah kai ɗaya duk kana iya in ka sa goshinka a ƙasa matuƙar ba za ka daɗe daɗe wanda zai sa lokacin sallah ya wuce ba na nuhu in kai ɗaya sai ka yi ta yi wallah wallah alaikum salam na na Allah sa na sani. Na? Na. Sun hada?
bayan an wada ta wuri wata girka ta cire isha bayan faru da
To, wannan ga mutanen da suke zaune amma an ji tambayar ai ya ce ya yi sallah ne a wani masallaci sai liman bai hada sallah ba ba a yi da sallah sai wasu suka ja gefe sai suka yi isha suka tafi abinsu sai na ce idan mazauna masallaci ne kamar irin haka to sun yi kuskure sun kuma saba shari'a amma idan matafiya ne ta yayyuwa suna da uzuri misali su matafiya ne waɗannan gurum din ko suna da wani larura wani babu komai amma mu haka hada sallah yanci ne haƙƙi ne na liman ya ga dama ana ruwa sha ma sai ki haɗawa kuma bai yi wa kowa laifi ba an gane ana ruwa liman ya ki haɗa sallah a ƙa'idar musulunci sai kowa ya haƙu na? to ba su a ta gunagunin ba ai abin da ya sa ake gunaguni barkaji abin da ya sa ake gunaguni kan abubuwan musulunci saboda iblis ne Allah saboda sharrin shaidan ne shi duk shaidan abin da zai sa ka yi ka yi nasara a wajen Allah sai ya lalata mashi in ba haka ba ka duba mutum za a yi abubuwa biyawa baya gunaguni na sai ya zama masallaci kuma wallahi musulmi ne ma suke haka su kaɗai su kaɗai su kaɗai wanda suke ba kiristoci ba haka suke ka duba yadda addini nasu amma yadda kiristoci suke yi normally mamansu musulmi ba sa girmama nasu haka ka san shi wannan kirista in ya zama shugaban ƙasa to ya yadda malamin sai yana gaba da shi na haka suke ya yadda dai zai iya zuwa gaban shi ya tsuguna yana shugaban ƙasa ya ce mara addu'a amma mu ko kansila ko kansila yana da ya fi limama unguwarsu da rajar wannan gaskiya nake gaya mu haka yake ji na wannan kuma bari ka ji yadda ka ka wannan kawai ba na ban san yin magana ne amma mutane su sani wani wani da ɗanɗan program ne wani program ne mai naso ba ma daga nan aka shirya shi ba ku ji wannan magana da kyau yana cikin abin da aka ce ba ma a west africa tarnaki tarnaki da kafiran duniya suke samu wajen yadda za su ga bayan musulunci yana cikin matsalar da suke samu sun ce su ne malaman northern nigeria saboda mai mutane suna sauraron su suna jin kowane ɓangare yan dariƙa ne yan izala ne kowa malaman suna jin abin da suke faɗa in sun ce su bari suna bari na in sun ce su yi suna yi to wannan wata matsala ce wanda suke so su ga bayanta kuma an ɗauko hanya in baka sani baka sani kar ka ɗauka wai kawai wannan abin faruwa yake haka a shirye ne abu ne ana son idan aka yi sa'a ko aka yi rashin sa'a mutane suka daina ganin darajar malamansu shikenan an gama da wannan al'umma wallahi al'ummar ta gama eh an dama ina gaya mu don wani ya ɗauka kaman dai ta kaman abin ɗayar gida ce ba yar gida ba ce eh tana da tsawo yana daga cikin kuma ba ma Najeriya kawai ba da duk duniya ne yawa akwai kasashen da aka sa su dole su rage darajar malaman su saboda malaman suna da fada aji suna zamowa suna da ƙarfi saudi arabia na ciki wannan gaya mu eh wai misali suna ciki duk kuma manufar shine ya zama maganin Allah ba a ji kuma abinda zai zo faru kenan saboda a cika sharaɗin tashin alkiyama don a tashi saboda ai tashin alkiyama ba za a yi da mutane da suke zuwa sallah biyar ba ai ko kun dauka da mu za a tashi ba mu insha Allah ba da fula da ni wala ai ba za a yi da mutane ne da suke in an ce musu Allah ya ce su tsaya su saurara ba ba za a yi da mutane da za a ce Allah ya hana zina su bari ba aha ko Allah ya hana shan a'a shi yasa zaka ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taqumu sa'a illa ala luka ibn luka wani hadisi yace la taqumu sa'a illa ala shirarin nas tashi alkiyama ba za ta yi ba za a yi ta ba sai akan mafiya sharrin mutane wani hadisi yake cewa inna min min shirarin nasi man adrakat hum sa'atu wa hum ahya ya daga cikin mafiya sharrin mutane wanda suka ga tashin alkiyama da idan su duk wanda aka yi tashin kiyama suna bi'in wuta ne Allah ya sa ba mana to duk wannan hanyar duk hanyar ce hanyar ce ma abuna baka ga masallatai yanzu ana so a mai da su wajen wasan kwaikwayo ba baka gani ana wasan kwaikwayo a masallaci ba ɗan dirama a yan dirama a hirɗinsu wallahi Allah ba a wasa da shi ko dirama kuke kada ku yi wasan sallah ba a wasan sallah to in kana wasan sallah an tambaye ka dawa kuke wasa Allah za ka yi wasa da shi ɗayan yana mun bari wai ɗan dirama yana hudu wa wani ana eh dirama ne wani a kuma wannan abin wallahi fushin Allah zai ja Allah ya kiyaye Allah ba a wasa da Allah mu ba komai ba ne wallahi Allah yana da bayi jingim na jingim ba su da malakai Allah kiyaye Allah ya tsare to tara minti biyu kai daya kai shi daya na ina zuwa yawanci daga an da sallah sai ka ga masallaci ga yawan abu sun kai ta da sau a mutum masallaci ne sai sai su ɗaya yana cika kuwa yana cika ai tunda ba ma sallah bai cike ba eh to daman inda wasu kasan akwai bukatun su tsaya wajen ne ba kowa ne iya tsaya waje za a damu ya sa ya tsaya waje ba wani ma na son ya tsaya wajen akwai larurai na na dan adam na za ka ga wani yana bukatuwa a wajen za ka inda masallaci zai cika ina nufin ba ma mai sallah yana empty ba to ba mu da matsala insha Allah na'am a su malamai ne
da cirewa da shoki sannan sai da zai lawa mun ba na mu a duka suna wannan shida ce da shida duka mala ya kawo wannan aya kusa Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da mala'iku ya ce wa nazi'ati garka ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke cirkiran kafirai cirgewa sai ya ce wa nashidati na shida ina kuma rantsuwa da waɗanda mala'iku da suke zare na mumini zarewa irin yadda ka san ana zare man shanu ana zare gashi a cikin man shanu daskararre na gashi in ka yi makale a cikin man shanu wanda ya daskare in za ka sare shi kasan su na to haka suke kira kira sa'annan shi yasa na ce abin da ya shafi mutuwa kawai sai Allah abubuwan da mutane suke gani ma ba shi ake yi ba yawa akwai abubuwa da ake gani wanda hakikaninsu ba su bane ba su bane shi Allah madaukakin sarki hakikanin abin yana wajensa Allah yakan gwada mutane wasu abubuwa don wasu su zama musu wa'azi eh don a faɗaka saboda Allah baya son mu shagalta baya son mu shagalta saboda idan kai mista kanan duniya ka mutu ba daidai ba ka gama shi yasa wasu abubuwan na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama darasi ake mana amma duka sahabban nan mutanen da radiyallahu anhu wa radu an kaga duk suna cikin wannan shida ta shida insha Allah والله اعلم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
ولن يغفر من جميع كان يؤذي سيئات وكان يؤذي ko da kan hau mutane su su yi kashe da wasu sauran da ta biyu
to marasa lafiya ne suke mara addu'a akwai mutanen yobe state wani da gasho da ina ne cewa ciwon koda yana ta kama mutane to Allah ka ba su lafiya Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya idan wani abu suke ci kuma yake sa Allah ka hana su ci eh Allah madaukakin sarki ya yi musu akwai marasa lafiya a asibiti wanda jiya aka ɗauki jini wanda muka yi tamar addu'a shi ma an ce mutane sun je sun ba da taimakon jini daga nan Allah ya saka musu da alheri shi kuma Allah ya bashi lafiya mu ma duka marasa lafiya a nan cikin mu Allah ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu lafiya duniya ya ba mu lahira lafiya lahira صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت بحوائجنا عليم على قدائها قدير فقد حوائجنا قادر حاجات ورفع عنا الشرور والمساوي يا مثير اثرات اللهم اسنا عقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين